وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله إلى عموم الثقلين بشيرًا ونذيرًا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد عباد الله اتقوا الله حق تقاته في جميع أحوالكم واصبروا على ما ينالكم فإن الإنسان في هذه الدنيا يبتلى بالخير والشر فهو بحاجة فهو بحاجة إلى الصبر ومما يدل على أهمية الصبر ما قاله الشيخ الدكتور صالح الفوزان صالح ابن فوزان الفوزان لقد ذكر الله الصبر في القرآن في تسعين موضعا وهو نصف الإيمان فإن الإيمان نصفان نصف صبر ونصف شكر والصبر هو حبس النفس حبس النفس على ما تكره ابتغاء مرضات الله وهو على ثلاثة أنواع الأول صبر على طاعة الله فمما لا شك فيه أن في الطاعة مشقة ففي الصلاة مشقة وإتعاب للبدن وحرمان من النوم وفي الصوم مشقة الجوع والعطش ومنع النفس من تناول شهواتها وفي الصدقة بذل للمال المحبوب إلى النفوس وفي الجهاد تعرض للخطر بالقتل والجراح وهذه المشاق وأمثالها لا تلائم رغبة النفس لأنها ميالة إلى الراحة شحيحة بالمال حريصة على الحياة والبقاء والشيطان يخذلها ويكسلها فهي بحاجة إلى الصبر الذي تستطيع به الثبات على الطاعة وتحمل المشقة أيها المسلمون هذا النوع من الصبر على ثلاثة أقسام الأول صبر قبل فعل الطاعة وهو الصبر على على إخلاص النية لله وحده لا شريك له وترك الرياء فيها ثانيا وصبر على وصبر في أثناء أداء الطاعة بأن يؤديها على الوجه المشروع في الكتاب والسنة بحيث يتقنها ولا ينقص شيئا من أحكامها ثالثا وصبر بعد أدائها بأن يصبر على كتمانها وعدم إفشائها لأن لئلا يبطلها الثاني النوع الثاني من الصبر الصبر عن معصية الله فمن المعلوم أن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي فهي ميالة إلى تناول شهواتها ولو كان في ذلك ولو كان في ذلك مضرتها وسوء عاقبتها والشيطان يزين لها ذلك ومما يعينه على الصبر عن معصية الله شيئان الشيء الأول النظر في عاقبة الأمور في عاقبة أمره وسوء المصير فإن الصبر عن لذة عاجلة أسهل من الوقوع في نار حامية فإذا قارن العاقل بين اللذة العاجلة والفانية وبين الخسارة والحسرة الآجلة الباقية فإنه يدرك الفرق الذي يحمله على الكف عن المعصية الشيء الثاني الحياء من الله الذي خلقه وأنعم عليه ونهاه عن معصيته فكيف يبارز العبد ربه الذي أغدق عليه النعم نعم بفعل ما نهاه عنه وهو مطلع عليه في كل أهواله وجميع تصرفاته ذكر الشيخ عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدر قصة حكاها من كتاب التوابين للإمام عبد الغني ابن آ... للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى ذكرها المؤلف عن إبراهيم بن أدهم عن إبراهيم بن أدهم أنه جاء رجل فقال له يا أبا إسحاق إني مسرف على نفسي فأعرض علي ما يكون لها زاجرا ومستنقذا لقلبي فقال له إن, إن قبلت خمس خصال وقدرت عليها لم تضرك معصية ولم توبك لذة قال هات يا أبا إسحاق فقال له أما الأولى فإذا أردت أن تعصي الله فلا تأكل رزقه فقال الرجل فمن أين آكل وكل ما في الأرض من رزقه فقال له يا هذا أفيحسن أفيحسن أن تأكل رزقه وتعصيه إلى آخر الحديث فالعبد إذا استهضر ذلك ترك المعاصي حياء من الله تبارك وتعالى كما قال جل وعلا وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى ثم لو تأمل العبد أهوال العصاة في الدنيا وما هم فيه من ذلة وانحطاط نفسي وفكري ونظرا ونظر الناس إليهم بعين الاهتقار لكفاه ذلك زاجرا عن الوقوع في المعاصي النوع الثالث من أنواع الصبر فهو الصبر على أقدار الله المؤلمة بما جرى على العبد من المصائب وهذا يعني حبس النفس على الجزع وحبس اللسان عن عن التشكي وحبس الجواره عن الأفعال المحرمة كلطم الخدود وشق الجيوب وغير ذلك والصبر على ذلك يكون في فور نزول المصيبة كما قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عند الإمام البخاري إنما الصبر عند الصدمة الأولى قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح وحكى الخطابي عن غيره أن المرء لا يؤجر على المصيبة لأنها ليست من صنعه وإنما يؤجر على حسن نيته وجميل صبره وإنما يؤجر على حسن ثب ثب ثبته وجميل صبره وقال جل وعلا في سورة البقرة عند الآية الخامسة والخمسين بعد المئة والسادسة والخمسين بعد المئة ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أيها المسلمون يسهل على المؤمن الصبر على الأقدار المؤلمة أمور كالآتي أولا إيمانه بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره قال الله جل وعلا ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير ثانيا طمعه في الجزاء الحسن من عند الله تبارك وتعالى قال جل وعلا في سورة البقرة وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وقال صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء كما روى الحديث الإمام الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه وقال حديث حسن صحيح ومنها انتظار الفرج بزوالها قال الله جل وعلا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا ومنها تذكر نعم تذكر نعم الله فإن نعم الله على العبد كثير كثير وأكثر مما فقد في المصيبة قال الله تبارك وتعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وأثنى الله تبارك وتعالى على أهل الصبر في سورة السجدة في الآية الرابعة والعشرين وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون اللهم اجعلنا عند البلاء من الصابرين وعند النعماء من الشاكرين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين bayan haka ‘yan uwa masu girma khutubata ta kunshi wato haƙuri da kuma abubuwan da ke taimaka mutum akan yin haƙuri ya ku bayan Allah masu girma ku ji tsoron Allah cikin gaba ɗayan halayenku kuma ku yi haƙuri akan duk abin da ya same ku domin ɗan adam a cikin wannan rayuwa ana jarrabarsa da nau'o'i na jarrabawa guda biyu ima a jarrabi mutum da alkhairi ko a jarrabi mutum da sharri wani lokaci alkhairi wani lokaci kuma akasin haka da haka ɗan adam na da matuƙar buƙatuwa zuwa ga yin haƙuri wanda na daga cin abin da ke nuna muhimmancin haƙuri abinda wani babban malami a Sheikh Salihu Ibn Fauzan al-Fauzan Allah ya ji kansa ya faɗa a wata takarda da na karanta yana cewa hakika Allah madaukakin sarki ya ambaci hakuri cikin alkur'ani wuri ɗaiɗai har sau 90 ɗari ba goma yawan adadin ambatonsa ya nuna muhimmancinsa domin Allah ya nannaga magana game da shi har sau 90 a cikin alkur'ani mai girma kuma yace shi hakuri rabi ne na imani domin imani bangare biyu ne rabinsa hakuri ne rabinsa kuma godiya ne ma'ana imani shine ka yi haƙuri a duk jarrabawa in ta zo ma mara kyau ko mara daɗi kuma ka yi godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala a dukkanin jarrabawa in ta zo maka wadda take mai kyau ce da wannan ya ce haƙuri nau'i biyu ne wato imani ne gaba ɗayansa imani ɓangare biyu ne rabinsa haƙuri rabinsa kuma godiya ga Allah abin da ake nufi da haƙuri malamai suka ce shine mutum ya tsare wa ransa ko ya tsare ransa ya sa mata takunkumi akan abin da take ki ba ta so da niyyar neman yadda a wurin Allah subhanahu ta'ala. wannan shine haƙuri to shi haƙuri yana da ɓangare guda uku ɓangarensa na farko wato haƙuri akan bin Allah ɓangarensa na biyu haƙuri akan barin saɓon Allah ɓangarensa na uku haƙuri akan ƙaddara mara kyau ko mara daɗi idan ta sauko akan bawa amma ɓangaren farko ɗin haƙuri game da ɗa'ar Ubangiji Subhanahu wata'ala, lallai abu ne wanda babu kokonto a cikinsa duk wani aiki da ya zama ɗa'a ne ga Allah Subhanahu wata'ala to yana da matuƙar wahala ga mutum. Duk wani aikin ɗa'a yana da wahala, misali ka ɗauko sallah. Sallah tana da wahala domin akwai gajiyar da mutum, mutum zai ji kasala a lokacin da zai je sallah. Akwai hana mutum bacci a lokacin da yake buƙatar yin baccin, lokacin da yake wato lokacin da ya fi jin daɗin bacci sallah za ta hana shi wannan to sai mutum ya yi haƙuri ya yi haƙi da zuciyarsa kafin ya yaki ce bargonsa ya ajiye ya je zuwa ga sallah haka idan ka ɗauki azumi akwai ƙishirwa a cikinsa akwai yunwa a cikinsa shi yasa wani zai ce ma shi daga azumin ramadanu baya sake wani azumi sai wani me yasa baya yi tsoron yunwa da ƙishirwa ne to mutum ya yi hasara babba sai mutum ya yi haƙuri da wannan yunwar da wannan ƙishirwar kafin ya samu dacewa da rashin yunwa da rashin kishi na har abada in ya samu dace da shiga aljanna haka nan idan ka ɗauki sadaka dukiyarka za ka ɗauko ka bayar wanda dukiya kuma zuciya na matuƙar son dukiya yanda ka san sinadarin halittar zuciya daga kuɗi ne haka zuciya take son kuɗi to mutum sai ya yi haƙuri zai iya ɗauka ya bayar da kuɗinsa bayan yana buƙata ya bayar da dukiyarsa bayan yana da buƙatuwa zuwa gare ta haka idan ka ɗauki jihadi akwai ainihin wato kai kai zuwa ga abin da zai iya jawo halakar rayuwarka a jihadi ko a yi maka rauni ko a illata ka a yi ma ainihin wato wani lahanin da zai wanzu a jikin mutum har ya zuwa koma wasu zuwa ga ubangiji subhanahu wataala to ire-iren waɗannan ayyuka na da'a duka in ka ɗauko su suna da wahala waɗanda wahala kuma wato wahala su bata dace da irin abin da rai yake so ba da irin abin da rai yake kwaɗayi ba domin ita zuciya an ainihin wato halicce ta da ainihin wato son hutu an halicce ta da ƙoro da rowa ta dukiya an halicce ta da kwaɗayin rayuwa da wanzuwa a duniya tare da mutum ya san cewa ba zai dawwaman ba shedan kuma yana sake wulakantar da mutum yana sake sa mutum nauyin jiki da sanyin gwiwa da kasala akan aikin da'a da haka mutum yana da bukatuwa zuwa ga yin haƙuri matuƙar haƙuri domin ya iya ɗaukar wato wahalhalu na ibada ubangiji subhanahu ta'ala ya kuma tabbata akan da'a wanda a farko mutum in yana jin wannan idan ya sabar wa kansa har sai ya zama da'ar kuma ba ta yi masa wahala a lokacin da ake bukatar sa da yayi ta ya ku ƴan uwa masu girma wannan nau'i na haƙuri shi ma yana da bangarori kamar guda uku na farko wato haƙuri kafin fara aikin da'ar akwai bukatar mutum yayi haƙuri kafin ya fara aikata wannan da'ad da zai aikata ga Ubangiji subhanahu wataala hakan kuma yana nufin tsarkin niyya wato mutum ya samu ikhlasun niyya ya zama Allah kadai ya nufata da wannan aikin nasa shi kadai babu wani a ciki baya nufin riya ko sum'a wannan shi ma yana buƙatar haƙuri da idan mutum bai yi haƙuri ba yanda rai yake son a yabe shi yake so a ainihin wato rika ambato wani shine mai kaza wance ita ce mai kaza in ba a yi sa'a ba ya tashi ya ibadar amma sai ya barar da ita saboda niyyar ba ta yi kyau ba ba Allah ya nufata da niyyar ba ko ba Allah shi kaɗai ya nufata da wannan aiki nasa ba na biyu shine yin haƙuri a cikin tsakiyar aikin lokacin da yake yin aikin yana buƙatar nan ma yayi haƙuri haƙurin shine yayi wannan aiki na ibada ta fuskar da Allah ta'ala yake so yaya alqur'ani yace ayi yaya sunna annabi sallallahu alaihi wasallama tace ayi wannan shi ma yana buƙatar haƙuri domin idan mutum bai yi haƙuri ba sai ya riga ɗauko shari'ar waɗansu wadda ta saba wa shari'ar wato shari'ar Qur'ani da kuma sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga yana aiki da bidiyoyi yana aiki da abubuwan da basu tabbata a cikin wato rayuwar magabata sun aikata ba saboda haka yana da buƙatar jaddada niyya da kuma haƙuri wajen yin wannan abu a bisa fuska da Allah subhanahu wataala yake so da karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kyautata ibadarsa kada ya tauye wani abu a ciki kada ainihin wato ya tozartar da wani hukunci daga cikin hukunce hukuncenta abu na uku shine ana buƙatar kuma mutum yayi haƙuri bayan ƙare aiki yayi haƙuri kafin ya fara ya kyautata niyya yayi haƙuri lokacin da yake aikin yayi yanda Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke so to sannan kuma bayan ya gama aikin nan ma ya ɗora wa ransa haƙuri haƙurin shi ne a nan ya yi haƙuri wajen ɓoye wannan aikin nasa abin da ka aikata ɗin nan ba wanda ya sani to yi haƙuri ka ɓoye wani zai je ya aikata ya yi don allah ma amma daga baya sai zuciya ta ta zuga shi shaidan sai ya ta zuga shi ya kamata ka faɗa fa a san kai ne kake yi ya kamata ka fito da kanka don kowa ya san wane ne mai wannan aikin ko gafi kowa ƙoƙari to kaga mutum bayan ya yi aikin sai kuma ya danne zuciya akan son da take yi na bayyana kanta ita ce ta don ta samu yabo domin ainihin wato neman yardar Allah shi kadai domin kada mutum ya zama ya bata aikinsa domin duk sanda mutum ya nuna kansa bayan yayi to yana lalata aikinsa ne shi yasa Allah ya ce la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kada mutum ya baka kad ku bata ayyukanku sadakokinku da kuka yi ta hanyar ainihin wato bita da kulli da kuma gore da ainihin wato goratawa wanda aka yi wa wannan nau'i na farko kenan wato haƙuri akan aikin ɗa'a wanda yake da waɗannan matakai guda uku kamar yadda muka ji nau'i na biyu shine haƙuri akan ko haƙuri gabarin saɓon Allah shi ma wannan wani nau'i ne babba wata ibada ce mai muhimmanci mutum ya yi haƙuri ya bar saɓon Allah domin mun sani cewa Allah ta'ala ya gaya mana wa ma'ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahimar rabbi ya ce lallai rai mai yawan umarni ce da mummunan aiki kaga bai ce la'amiratun bisu sai ce la'ammaratun bisu ammara alawzini fa'ala siga ce tafdil wato tana da matukar yawan umarnin mutum da in gizo shi wajen mummunan aiki to rai yana son mummunan aiki sai mutum yayi hakuri ya danne ransa in ba wanda Allah ta'ala ya ji kansa ba babu wanda zai iya wannan da haka rai yana da karkata zuwa ga wato aikata duk abin da yake sha'awa sawa'un wannan sha'awar ta yi daidai ko ba ta daidai ba rai yana so ya aikata ko da ku cikin wannan aikin in mutum ya aikata akwai cutarwa a cikinsa mutum ya san zai iya gamuwa da cutarwa amma sai ga rai ya rinjaye shi shi dan ya yi galaba a kansa sai ya je ya aikata daga baya kuma sai ya zo kuma yana ainihin wato da na sani ko da akwai mummunan ƙarshe a cikin wannan aikin sabo sai ga mutum ya je yana aikatawa alabashi daga baya kuma yana cizon yatsa to sai mutum ya yi haƙuri matuƙar haƙuri wajen barin abin da rai yake so wajen saba wa shedan a bisa abin da yake kayata wa mutum na ayyuka na sabo domin duk wani aikin sabo dadi ne da shi kishiyar aikin da'a shi aikin da'a kowane iri rai baya so amma aikin sabo kuma shine rai yake so to can ka tilasta wa rai ta aikata nan kuma ka tilasta wa rai ta bar abin koda baka so koda ran bata so wannan shi ma nau'i ne na ibada mai zaman kansa a ainihin wato fage na hakuri yana daga cin abin da zai taimaka wa bawa akan yin haƙuri ga barin saɓon Allah abubuwa guda biyu ba su kenan ba amma iya abin da na ambata kenan abu guda biyu zai taimaki bawa wajen ya bar saɓon Allah subhanahu wataala na farko mutum ya tsaya ya duba ya yi hange zuwa ga ƙarshen al'amari na wannan saɓon da mummunar makoma da zai iya komawa zuwa gare ta in ya aikata idan mutum ya duba cewa idan na aikata abu kaza din nan zan kunyata cikin al'umma domin akwai saban da in kai zai zama abun kunya wataƙila abun kunyan ba iyakanka kadai ba zai ba har iyalinka har zurriyarka har jikokinka har iya inda Allah ya so za a rika sukan danginka ko iyalanka da cewa ai dan uwanku yayi abu kaza ko babanku ko kakanku yayi abu kaza to idan ka dubi wannan zai taimaka ma wajen barin sabon Allah ko kuma kunyata ma a wurin Allah shine ka samu mummunar makoma duk wanda ya aikin sabo iri kaza to makomarsa azabar Allah ce to mutum inda zai rika tuna wannan zai taimaka masa matuƙa da gaske wajen ya sauƙaƙa masa afkawa cikin haƙuwa to cikin ayyuka na sabo domin mutum ya yi haƙuri a kan jin daɗi wanda yake ɗan ƙanƙane mai gaggawar wucewa ya fi sauƙi da ya yi haƙuri a kan saɓo wato a kan saɓon da zai wato a kan azabar wuta wadda in ya shiga cikinta zai iya dawoma a cikinta shi yasa yana cin shagoban da za a yi wa 'yan wuta ko Allah yake wa 'yan wuta tun a duniya bayan ya koro saɓo da suka yi na shirka sai ce fama asbarahum alanna yi mamakin yadda suka iya haƙuri da azabar wuta suka saba wa Allah a duniya so da haka idan mutum zai rika tunanin in yi haƙuri da ɗan jin daɗin nan da raina yake so a nan gidan duniya saboda mummunar makoma da zan tsinci kai a cikin ranar kiyama to wannan zai taimaka mutum wajen ya yi haƙuri ya danne ransa ba zai aikata ba mai hankali yana aunawa tsakanin jin daɗi magaggauci mai ƙarewa da kuma hasara da cizon yatsa na ranar kiyama wanda shi kuma ba shi da iyaka da wannan ne mai hankali yake gano bambanci wato tsakanin wato sabawa Allah da barinsa wanda hakan zai taimake shi wajen barin sabon Allah abu na biyu wanda zai taimaka mutum wajen barin sabon Allah shine jin kunyar Allah wanda shine ya halice ka mutum ya rika jin kunyar Allah wanda shi ya halice ka ya azurta ka ya baka lafiya ya baka duk wani abin da ya baka a duniya na ainihin wato jin daɗin rayuwa ko ɗan adam ne mutum yana kyautata maka ai ka ji kunyar ka saba masa ballantana wanda shi ya halice ka ya samar da kai a duniyar ballantana wanda shi ya baka lafiyar da zaka saba masa da ita ballantana wanda shi ya baka abincin da abin shan da suturar da abin hawan da komai duk shi ya baka to ka rika jin kunyar wanda ya ma wannan yaya dan adam bawa zai yi fito na fito da ubangijinsa wanda ya halice shi ya yalwata ni'imomi gare shi ya aikata abin da wannan ubangiji nasa ya hane shi zuwa gare shi bayan kuma ya san yana kallonsa yana tsinkayarsa a kowane hali yake duk inda ya je ya zo ya san Allah yana kallonsa yaya ɗan adam zai iya ƙarfin hali ba zai ji kunyar wannan bai saba masa wani babban malami Sheikh Abdulrazzaq ibn Abdul Muhsin Al-Badr ya ambata cikin ainihin wato wata wato wata irin risala da ya dauko cikin littafin Udur Sabiri wanda da yawa malam na maimaita mana ita hakan mimbarin nan ya maimaita mana ya dauko mana wata hikaya ne wadda ainihin wato al'imamu abdulghani al-maqdisi ya ambata shi littafinsa kitabun tawabi wani mutum ya zo wurin ibrahim ibn adham Allah ya ji kansa wani zahidi ne cikin malamai ya ce masa ka gaya min abin da zai taimake ni wajen barin sabo ni mutum ne mai sabon Allah abin da zai tsamar da raina daga sabawa Allah subhanahu wata'ala sai ibrahim ibn adham ya ce da shi to zan gaya ma abubuwa guda biyar in dai ka ɗauka to ba wani aikin sabo da zai cutar da kai ba wani jin daɗi da zai ja ka zuwa ga halaka sai ya ce ba ni sai ya ce da shi abu na farko da zan gaya maka idan kana son ka saba wa Allah to karkace arzikinsa abincinsa abin shansa suturarsa duk karkace karkasa tunda dai arzikin Allah ne sai ya ce a to ina zan samu abin da zai ci zan ci bayan duk abin da ke doron ƙasar nan arziki ne na Allah sai Ibrahim ibn Adham sai ya ce da shi a to ya kai wannan yanzu anya ya yi kyau a wurinka ka ci arzikin Allah kuma a ce ka saba masa mutum yana baka abinci yana baka abin sha yana ba kaza yana ma kaza yana ma kaza kuma yace yi ka ce ba za ka yi ba anya ba za ka ji kunya ba to Allah ya yi ma wannan kuma sannan ka aikata sai ce gaskiya ne ban abu na biyu har zuwa ƙarshen abin da ya gama ya gaya masa a shahid kawai shi na ɗauko mana wannan abu na farkon bawa idan yana halarto wannan a cikin ransa jin kunyar Allah mahaliccinsa to ba zai saba masa ba ubangiji ta'ala ya ce duk wanda wato wa amma man khafa maqama rabbih duk wanda ya ji tsoron tsayuwa gaban ubangijinsa wa nahan nafsa anil hawa ya hana ransa abinda take so abinda take karkata zuwa gare shi fa innal jannata hiya al ma'wa Allah ya ce to lalle aljanna ita ce makoma ta wanda ya irin wannan ainihin wato namijin kokari wato jin kunyar Allah ka hana rai abin da take so sannan kuma inda mutum zai kalli wato ƙarshe ko yanayi ko halayya ta masu saban Allah tun anan gidan duniya na ƙasƙanci da suke cikinsa da wulakanci da ainihin zubewar mutunci a idan mutane da lalacewar tunani irin nasu to ya isa ya sa mutum shi ma ya bar sabon Allah duk mai sabon Allah yana tare da kaskanci da wulakanci duk mai sabon Allah bayi da kima a idan mutanen kwarai mutanen kirki duk mai sabon Allah in ka kalle shi sai kai mamakin wani irin tunani ne da shi wani irin hankali ne da shi wannan abin ai ko da ba aya ba hadisi ai bai kamata mutum yayi ba to kaga mutum in baya so ya tsinci kai a irin wannan halin shi ma da wani zai kalle shi da wannan to zai taimaka masa wajen a ce ya bar wato sabon Allah nau'i na uku a gurguje na haƙuri shine wato haƙuri akan ƙaddara mara daɗi in ta sauka akan bawa mun ɗan adam dole a rayuwa za a jarrabe shi da musibu iri daban-daban za a jarrabe ka da mutuwa na waninka za a jarrabe ka da rashin lafiya naka wato akan ka ko na waninka za a jarrabe ka da talauci za a jarrabe ka da cuta za abubuwa ga sunan da dama za a jarrabawa da su to mutum yayi hakuri akan musibu hakuri akan musibu yana nufin mutum ya ainihin wato kame ransa daga raki kada Allah ya dora ma musiba kai ta raki in kai raki waye zai yayi maka wa zai baka mafita babu ka tsare harshenka daga barin kai kukan Allah wurin wani wanda bai isa ba yawa ya isan kuma in ba shi ba haka in an jarrabe ka da musiba kaiwa Allah kuka karka kaiwa wani ka tsare gaɓoɓinka daga aikata duk abin da yake ba daidai ba ne wanda zai nuna rashin haƙurinka akan abin da Allah ta'ala ya ɗora maka duk abin da ka yi Allah ba zai yayi ma sai ya ga dama to ka yi haƙuri ka samu lada shi ya fi akan a ce ba ka yi haƙuri ba ba lada ga kuma musiba da aka jarrabe ka da ita wato hasara goma da ashirin kenan in ji bahaushe haƙuri akan ƙaddara Allah mara daɗi wato yana nufin mutum a lokacin da musiba ta sauko gare shi to ya yi haƙuri kada sai ya gama duk abin da zai yi na raki ya gama duk sakin baki da munanan maganganu a kai ya gama duk hanyoyin da zai bi na shirkoki da saɓon Allah ya ga samun mafita sai dawo kuma ya ce to na yi haƙuri a'a haƙuri ana so a lokacin farko ka yi haƙuri kamar yadda hadithi ya tabbata a cikin sahih bukhari wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya wuce wata mace a kabari tana ta kuka yace ya ke baiwar Allah ki haƙuri mana tace tafi ka ban guri dan ba kai aka jarraba da musibar ta same ni ba sai da ya wuce sai aka ce ke manzon Allah ne fa bata gane shi ba sallallahu alaihi wasallama sai ta tafi gidansa tace wallahi ya rasulullah ban san kai ne ban ban gane ka ba sai annabi ya ce innamas sabru inda sadamatil ula yawai haƙuri wanda ake samun lada a kansa shi ne a bugun farko ana jarraba ki da musiba to ki yi haƙuri to sai ki samu lada amma kin ƙare kuka kin ƙara ɓirare kin ƙara tumurmusu a kan ƙabari ba ki haƙuri ba to yanzu kuma wani lada za ki samu sau da haka haƙuri a karon farko shi ne ake samun lada da shi babban malami ibnu hajar allah ya ji kansa a cikin fatul bari karkashin sharhin wannan hadisi sai ya hakaito mana magana a imamul khattabi ya ce al'imamul khattabi da waɗansunsa cikin malamai sun hakaito magana cewa bawa ba a ba shi lada kawai don musiba ta sauko a kansa kaɗai ana ba shi lada ne a lokacin da ya kyautata tsayuwa a lokacin da musiba ta sauka gare shi da kuma kyakkyawan haƙurinsa bala'i ya sauko to ba lada za a ba kawai ba a'a sai Allah ya ga ya kai tukun ka tsaya wuri ɗaya Allah ka nufata ko ka tafi dama da hagu kana neman waye zai taimake ko yayi maka baka yi haƙuri ba sai da ka ba yanda za ka yi sannan kai haƙuri to Allah baya baka lada a nan wurin amma idan kai haƙuri a karon farko idan kai haƙuri haƙuri mai kyau fasbir sabran jamila to Allah ta'ala sai ya baka lada a wannan haƙuri ko a wannan musiba da aka saukar zuwa gare ka Allah subhanahu wata'ala a cikin suratul baqara aya ta 155 da 156 da wadda ta biyo baya 157 yace haƙiƙa zamu jarrabe su zamu jarrabe ku da wani abu na tsoro da yunwa da tawayar dukiya da rayuka da kayan abinci sai Allah ya ce ka yi albishir ga masu haƙuri su wane ne masu haƙuri waɗanda in musiba ta same su a lokacin kawai sai su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mu na Allah ne kuma zuwa gare shi ake mayar da mu kaga wannan kalma ce take na haƙurin mutum wato na dogara ga Allah abin da ya dora min dinnan bana neman kowa daga Allah nake abin da ya zo min daga Allah ne kuma gare shi zai mayar da ni abin da ya ga dama ya dora min shi yaso ban da yanda zan yi in ba in sallamawa hukuncin ubangiji subhanahu wataala ba ya koyin uwana musulmi a ƙarshe yana cin abin da zai wasu al'amura za su taimaka wa mutum akan yin haƙuri akan ƙaddara mara daɗi ga kaɗan daga cikinsu imani da hukuncin Allah da ƙaddararsa idan mutum yana da imani da ƙaddara ta ubangiji da imani akan dukkan wato hukuncin da Allah ya akansa zai taimaka masa akan yin haƙuri akan abin da aka ɗora masa na musiba abu na biyu shine kwaɗayin samun lada kyakkyawa a wurin Allah mutum ya san cewa duk sanda bala'i ya same shi to yana da kyakkyawan lada da zai samu wurin ubangiji matukar dai yayi haƙuri idan yi haƙuri yana da lada to wannan jin zaka samu lada zai taimaka ga ashe kenan ba hasara kai ba ashe kenan baka faɗi ba ashe kenan akwai wani sakamako wanda zai wanke ma wato kurji ko gyambo na wannan musiba da ta same ka a duniya kamar yadda Allah ya faɗa waɗancan ayoyi na bakara da na gabatar da su a baya sannan manzo Allah su sallama shi hadisin Tirmidhi yana cewa lalle girman sakamako yana daga girman bala'i in aka jarraba ka da bala'i babba to sakamakon ka yafi girma matuƙa kai hakuri akan wanda bai kai haka ba shi yasa annabawa ake jarraba su da bala'i da yafi na kowa musibar ta fita kowa ciwon da ya fi na kowa saboda me saboda Allah ya girmama ladansu sama da na kowa don sun fi kowa haƙuri saboda haka ɗan adam shi ma ya sani cewa in aka jarabe shi da bala'i ya haƙuri to yana da babban sakamako da zai samu daga cin abin da zai taimaka masa shine dakon cewa lalle akwai sauƙi da yayewa tana nan zuwa kamar yadda Allah ya faɗa fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra malamai suka ce lallai sauƙi guda biyu wato tsanani guda ɗaya ba zai rinjaye sauƙi guda biyu ba Allah ya ce lallai tare da kunci akwai wani sauƙi tare da wannan kuncin dai akwai kuma dai wani sauƙin mana duk bala'i in ya zo maka ka sa wa ranka cewa yana da lokaci Allah ya ɗeba masa ajali ba zai da ba za a dawo mu a cikinsa ba ko dai zai yaye a duniyar ko kai zaka tafi ka bar bala'i shikenan inda akwai imani to an huta an ci riba an ci nasara Allah ka ba mu cin nasara abu na ƙarshe daga cin abin da zai taimaka maka wajen haƙuri akan ƙaddara mara daɗi shine tunawa da ni'imomin Allah a kanka Allah ya yi bawa wato yawa yawa bawansa ni'imomi masu yawa ni'imomin da Allah ya yi mana yawa kowa sun fi yawa akan bala'in da yake ɗora mana to kullum ka rika tuna wannan abin da aka jarrabe ka da shi na bala'i bai kai ɗaya bisa uku na yawan ni'imomi da abubuwa na ta goma shi da Allah subhanahu wa ta'ala yi maka ba wannan zai taimaka maka shi ma wajen yin haƙuri akan duk abin da Allah ya ɗora maka kasancewa ba a banza ba ne kasancewa kana da matsayi sannan kuma ka tuna cewa ma waɗanda suka fi kowa daraja zaɓaɓɓun zaɓaɓɓu a wurin Allah annabawa da manzanni Allah ya jarrabe su da bala'i to kai kuma asuwan an kwatanta da su kai za ka tsira in dai waɗancan ya fi son su ya jarrabe su kai ma ba za ka tsira ba zai jarraba ka in dai har ya jarraba waɗancan don ya fi son su to kai ma in dai kana da sa rai Allah na son ka to ka shirya lalle Allah zai jarrabe ka da bala'i sunna ce ta ubangiji Allah yana jarraba annabawa da wanda suka bi bayan su gwargwadon imanin ka gwargwadon irin jarrabawa da Allah ta'ala yake jarraba bayansa da su a ƙarshe ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa duk wani abin da ya same ku na wata musiba to sakamakon abin da kuka aikata ne yana yin afuwa da da yawa na abin da kuke aikata ma baya jarraba ku da shi to mu kuwa wani irin sabo ne yau ba mai wani irin zunubi ne yau ba aikatawa a doron ƙasa zunubi ɗaya ya isa Allah ya yi wa duniyar juyin waina gaba ɗaya ya halakar da ita to ya yi haƙuri a kan da yawa don ya jarraba ku da ɗan abu guda ɗaya kawai shi kenan sai ku ishi mutane da wato da raki da ƙara da kai ƙarar Allah subhanahu wata'ala sau da Allah ya ce yana afuwa akan da yawa cikin abin da kuke aikatawa Allah ta'ala kai mana afuwa akan abubuwan da muke aikatawa ka sanya mu mu zama cikin masu haƙuri a lokacin bala'i masu gode maka a cikin ni'imomi da ka jarrabe mu da su Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اجعل بلدنا آمنا مطمئنا يا رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون